ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو أتكل التافو من البركة للتافو أحكام الجنائز وبدعها واللفر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجزيك أمال دراما a jiya idan ba a manta ba matsala a ƙarshen matsala ta 127 da bakwai za mu tashi ta 128 yau insha Allah ta'ala gabar da malan ya yi wa take da ma ya harimu inda alƙuburi abinda ya haramta aikata shi a wajen kaburbura ma'ana lokacin da mutum ya je a matsayin mai ziyara to akwai abubuwan da shari'a ba ta yadda yi su ba a wajen kabarbara ko dai na aiki da gabansa ko kuma wanda zai yi akan kabarin za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala mala yace wa yahrum inda al-quburi ma ya'ti wasu abubuwa da za su zo yanzu gaba kaɗan suna haramta aikata sai na haramta a wajen kabarbara mala yace na farko gashi nan adh-dhabhu liwajhi Allah liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam shine mutum ya je ya yanka a wajen kabari domin Allah abin nufi yanka ne da ya halatta mutum ya yi shi ko na suna ko na layya ko wanda mutum zai yi sadaka da shi to ba zai yi shi a kofar gidansa ba sai ya ɗauke shi je kai shi kabarin wani bawan Allah na gar wanda ake mai tsammanin mutumin kirki ne sai ya yanka a wajen to wannan haramun ne ina fata an fahimta a da sukan yi waɗannan abubuwa a lokacin jahiliya a farko-farkon musulunci ma suna yin sa daga baya annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi hana saboda me saboda wasila ce hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga shirka abin da yasa malai ce alwajhi lillahi yankan mutum zai shi ne saboda Allah a idan mutum ya yankan saboda Allah a wajen kabari ya aikata abin da yake na haramu amma idan mutum ya yanka a wajen kabari saboda shi na cikin kabarin to wannan kuma ya tashi daga haramci ya kuma shirka kenan ina fata an fahimta dan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana faɗa cewa la'anallahu man dhabaha li ghairi Allah la'anallahu man awa muhdithan la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man ghayyara manar al-ardi annabi ya jiro su abuwa guda hudu sai da Allah madaukakin sarki ya la'ance su na farko shine wanda ya yanka wani Allah yanka ana yin sa ne saboda Allah shi shi kadai Allah ya ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina dan Allah kadai ake yanka duk wanda kai yanka saboda shi yanka ibada ce yadda ka san sallah ba za ka yi sallah saboda wani Allah ba duk wanda ka je kai wa sallah ba Allah ba to mutum ya san matsayinsa a cikin shari'a to haka nan mutumin da ya yanka ba ga Allah madaukakin sarki ba misali mutanen da suke yanka dan aljanu ko shedanu ko abin da ya kama da haka mutum zai je wajen boka boka ya gaya masa cewa ai sai an kawo dabba iri kaza an wa aljani yanka an zuba masa da jini to duk mutumin da yadda ya kai kaza ko da da kaza ce aka yanka wa aljani wallahi ya ba addinin musulunci kai tsaye babu wata magana ya ba addinin musulunci bari wanda ya su kawo rago wanda ya su kawo dan taure wanda ya su kawo sa ko abin da ya kamata haka saboda ka ba a yi wa kowa yanka sai Allah madaukakin sarki shi sa Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan Allah madaukakin sarki shi shi kadai kamar yadda kuma kai suka ka soke ka ta hadaya a garin makka ita ma dan Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai saboda haka duk mutumin da ya yanka wa wani Allah wannan kai tsaye ya bar da'ira ta addinin musulunci ana bayani ne akan wanda ya yankan saboda Allah ba dan wanda yake cikin kabarin ba ina fata an fahimta idan wanda ya yankan yayi ne saboda wanda yake cikin kabarin to dama ga matsayinsa amma yayi ne saboda Allah amma ya kawo abin yankan ne kabarin saboda ya samu wani tabarriki ko wata falala da na cikin kabarin yake da shi to wannan haramun ne ba daidai bane saboda mai wasila ce da take mutum zuwa ga shirka malai ce saboda fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa la aqra la aqra fil islami babu yanka a wajen kabari a cikin addinin musulunci daga yanzu addinin musulunci ya hana an sauke an daina yi qala abdurrazzaq ibnu hammam babban malami abdurrazzaq ibnu hammam as-sanani mai littafin al-musannaf yace kanu yaqiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan sun kasance suna yanka ko dai akuya ko saniya a gindin kabarin wani mamaci musamman kabarin da da ake tsammanin na cikinsa mutumin kirki ne ko salihi ne to sun kasance suna yin haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar wannan aida cewa la aqara fil islam babu yanka a gidan kabari yanzu daga a cikin addinin musulunci akhrajahu abu dauda wa qawl abd arrazzaq lahu wal baihaqi wa ahmad wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn to wannan na farko kenan abu na farko da baya halatta a yi shi a gindin kabari shine yin yanka a gindin wannan kabari sai abu na biyu malis sai jiro abubuwa guda biyar gaba daya daga baya kuma zai dauke su ɗaya bayan ɗaya kowanne bayaninsa na biyu shine raf'uha ziyadatan ala turabil kharij minha a daga kabari a ɗoriya sama da ƙasar da aka fitar daga cikin kabarin ma'ana idan aka tashi yin tudun kabari to iya ƙasar da aka fitar daga cikin kabarin ita kadai ake so a mayar ba a so a nemo ta ƙasar daga waje a ƙara masa ina fata an fahimta ai wannan mun yi bayanin sa a baya idan aka haƙa kabari babban da ƙaramin to kaga shi ƙaramin an riga an fito da ƙasar ciki shi kuma mutumin da za a riga a sa a cikin kabarin ya riga yayi me ya mamaye inda aka fito da wannan ƙasar kun ga idan aka mai da ƙasa za ka ga akwai wata raguwa wacce bata koma ciki ba ita ce wannan wacce mai gurbanta din to sai a mai da ita sai a ɗanyi tudu da kabarin amma ɗauko wata ƙasar ta daban wacce ba ta cikin ƙasar da aka fitar da ita daga cikin kabarin wannan ba daidai ba ne shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta za mu zo mu ji insha Allah ta'ala na uku falluha bil kalasi wa nahwihi shine a shafe kabarin da abin shafewa ko dai siminti ko makuba ko wani abu ina fata an fahimta wannan shi ma haramun ne yan uwa ba daidai bane a shafe kabari ko ai masa tayil ko ai masa kaza ko ai masa kaza da ake wannan duk shari'ar musulunci ta hana su annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi karara a cikin hadisi ingantacce wallahi ya hana ya hana za mu zo mu ji bayani akan sa shi ma insha Allah ta'ala malai ce wani hawihi da makamantansa abu na hudu alkitabatu alaiha yin rubutu akan kabar shi ma haramun ne yan uwa shi sa kwanakin bawan dan uwa ke tambaya menene hukuncin kaza nace mu ba hankali duk zamu zo su insha Allah ta'ala to ganga shi na hankali mana riska gurara yin rubutu akan kabari shi ma haramun ne kamar yadda zamu zo mu ji a gaba sannan sai abu na biyar albina'u alaiha yin gini akan kabarin a yi gini akan kabarin ko a sa bulo ko ɗaya ko a yi ɗaki ko a yi rumfa ko a yi wani abin da yake kama da haka wannan shi ma haramun ne alƙu'udu alaiha abu na shida shi ne zama akan kabarin mutum ya zauna akan kabari kamar yadda na ɗan fara ishara ga wannan magana jiya shi ma haramun ne baya halatta a cikin shari'ar musulunci to su ma laifin fi zalika ahadithun duk wani abubuwan da ya tabbatar ya faɗa da'awa ce amma ina nassin da yake nuna cewa abin da ya faɗa yana da hujja daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce duk wani abubuwan da ya faɗa akwai ahadithu akwai hadisi da suke bayyana haka ga sanan zai kawo su kamar haka yace al-awwal hadisi na farko an jabirin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi jabir dan abdullahi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayu jassasa al-qabr manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da a yi ta jisisin kabari shine a shafe kabari saman abin shafewa a shafe shi a yi masa ado wa an yi da alaihi manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana a zauna a kan kabari wa an yi buna alaihi manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana a yi gini a kan kabari aw zada alaihi ko kuma a yi daɗi a kansa fiye da ƙasar da aka fito daga cikinsa abu na ƙarshe awi aw yuktaba alaihi ko ayi rubutu akan kabarin wannan hadisin haka ya ambata sai malai ce akhrajahu muslim wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi wa abu dauda imam abu dauda shi ma ya fitar da shi wannan nasa'i da imam an-nasa'i wa tirmizi da imam tirmizi wa sahahu imam tirmizi ya inganta shi wal hakim imam al-hakim ma ya fitar da shi wal baihaqi da imam al-baihaqi wa ahmad da imam da imam ahmad dan hanbal والزيادتان لأبي داود والنسائي قاري قدا بين دسكي تكين حديث na abu dawuda ne da imam nasa'i wal bayhaqi al ula imam al bayhaqi ya rawaito ta farko ne daga ciki wa thaniyatu inda tirmizi hakan imam tirmizi ya rawaito ta biyu wal hakim da imam al hakim wa sahaha isnadaha imam al hakim ya inganta isnadin qali na biyu wa wafaqahu adh-dhahabi imam az-zahabi yace abinda imam al hakim ya na inganta ta daidai yayi wa allah al munziri wa ghayruhu bil inqita'i bayna sulaiman bin musa wa jabir sai dai imam al munziri ya illanta wannan ƙarin na biyu ƙari na biyu shine wanne shine au taba alaihi ko ayi rubutu a kansa imamu lunziri ce wannan ƙarin yana da illa yace saboda akwai inqita'i akwai yankewa tsakanin Suleiman bin Musa da kuma Jabir dan Abdullahi shi Suleiman bin Musa bai ji karatu ba daga Jabir dan Abdullahi saboda haka akwai yankewa tsakanin su lakin mala yace sai dai kuma hadha bin nazari li tariqi abi dawud wa ghairihi sai dai za mu yadda da wannan magana ta imam al-munziri ne idan muka yi la'akari da hanyar da hadisin ya zo ta abu dawuda da waninsu daga cikin malamai wa illa in ku ba da ita muka yi la'akari ba faqad akhraja al-hakim ai imam al-hakim ma ya rawaito hadisin min tariqi ibn juraij shi kuma ta hanyar ibn juraij an abi zubair daga abi zubair an jabirin daga kuma jabir kun ga hadisin ya zo ba ta hanyar wancan suleiman din wanda aka ce an samu inqita'i tsakaninsa da jabir ba malai cewa haza sanadun ala sharti muslim shi ko wannan isnadin na imam al-hakim a isnadi ne da yake akan shar'in imam muslim wa qad saraha ibnu jurayd indahu bi sima'ihi min abi zubair a cikin hadisin karara abinda ake jin tsoro na yin tadlisi shi ibnu jurayd ya bayyana cewa ya ji sami'tu ko kuma haddafa haddafani ko lafazin da ke nuna ji karara daga malamin da karoto hadisi daga wajensa ya nuna shi daga malaminsa abi zubair wa hadha min jabir shi kuma abi zubair ya rawaito hadisin ne daga jabir saboda haka hadisin wancan ƙari da ibn imam al-munzir yace akwai inqilabi a cikin sa akwai hanyar da ta zo ingantacciya babu wancan kidai saboda haka ita ma ta inganta shine abin da malai yake so ya ga mana malai yace fazala bidhalika shubhati tadlisaha tadlisihima sai tsoron da ake ji za su iya tadlisi sai ya gushe wa min hadha al-wajhi ja'at ja'at al-ula inda ma zakarna ta wannan fuska ne hadisin da muka ambata ya zo ba ta fuska wata hanyar da bata inganta ba wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa isnadu wa isnaduha sahihun isnadun wannan kari ingantacce ne thumma istadalla biha sannan imam an-nawawi yayi hujja da wannan hadisi ala annahu yustahabbu alla yuzada al-qabru ala at-turab alladhi ukhrija minhu akan baya halatta ko kuma mustahabi ne kada a ƙara ƙasar da ba ita aka fito da ita daga cikin kabari ba iya ƙasar da aka fito daga cikin kabari ita ya kamata a ce an ƙara wajen me wajen daga kabari daidai da ake bukata a shari'a amma duk ƙasar da a waje take to ba halatta a je a samo ta kuma a zuwa ƙara ta akan kabari imam nawawi abin da ya faɗa kenan da kuma wannan hadisi yayi hujja wa qala amma yake cewa qala shafi'i imam shafi'i yace fa in zada fala ba'asa idan aka ƙara ƙasar da ba ta kabarin ba babu laifi ƙala ashabuna malaman maza ba shafi'iya suka ce inji imamu shafi'i ma'anahu annahu laysa bi makruhin abinda yake abinda imamu shafi'i yake nufi ba makruhi bane qultu albani ce wa hadha khilafun khilafu zahirun nahyi fa innal asla fihi at-tahrim mal albani ce wannan abinda imamu shafi'i ya faɗa da ƴan mazabarsa saba wa zahirin nassi ne saboda asali a cikinsa shine haramci ma'ana da suka ce idan aka ƙara babu laifi ba su da dalilin da yasa suka faɗi wannan magana tasu a shar'ance babban abin da yake daidai shine ba daidai bane baya kamata a ƙara ƙasar da ba daga cikin kabari aka fito da ita ba yawwa fal haqqu ma qalahu ibnu hazm fil muhalla mala albani ce abin da yake na gaskiya na daidai shine abin da ibnu hazm ya tabbatar a cikin littafinsa al muhalla me yace ya ce wala ya hillu baya halatta ayyubna alqabru da a gina kabari wala ayyu jassasa ko kuma a shafe shi a masa siminti a shafe shi wala ayyu zada ala turabihi shay'un ko kuma a ƙara masa wata ƙasar da ba daga ita ba daga cikin aka fito da ita ba sai malam ibn azam ya ce wa yuhdamu kullu zalika idan an yi ɗaya daga cikin wannan gaba ɗaya sai a tattara su sai a rushe shi sai a gyara su a mai da su yadda suke ina fata an fahimta yawwa malai cewa huwa zahiru qawli al-imam ahmad wannan kuma abinda ibn hazm ya faɗa shine zahirin abinda maganar imam ahmad take fa'idantarwa fa qala abu dawud fil masail al imam abu dawud ya faɗa a cikin littafin a cikin masail ɗinsa tambayoyin da yake imam ahmad yace sami'tu ahmada ya qala naji imam ahmad ya ce la yuzadu ala al qabri min turabi ghairihi ba a karawa akan kabari kasar da ba daga cikinsa aka fito da ita ba illa ayyu sawabil ardi sai dai idan kabarin yana neman haɗewa da ƙasa ta hanyar zaiziya yau da kullum ƙasar wajen tana zaizayewa tana ragu haka kabarin yana so ya saje da sauran wurare na ƙasa to a wannan lokaci fala yi urafu ta yadda ba za a iya gane shi ba to babu laifi a yi mai a samu wata ƙasa a gyara shi don idan mai wucewa ya zo wucewa ya gane nan akwai kabari kada ya taka shi ya wuce ina fata an gane faka'annahu rakhasa idzaka sai yake cewa kamar yayi rangwame idan aka samu irin wannan yanayi za a iya samu wata ƙasa a gyara kabarin saboda kada ya lalace lakin zakara fil insaf anhu al karahatu faqat sai dai abinda aka ambata a cikin littafin insaf kawai karhanci aka ambata kawai daga imamu ahmad ba ambaci cewa ya ba da fatawar za a iya gyara ba kawai abinda ya ce makaruhi ne baya halatta ƙara ƙasar da ba daga ita aka fito a cikin kabari ba wa qala imam muhammad babban malami imam muhammad ya faɗa fil athar a cikin littafinsa al'athar ya ce akhbarana abu hanifata babban malaminmu abu hanifa ya ba mu labari an hamad an ibrahim qala kana yuqalu ya kasance ana cewa irfa'ul qabra a daga kabari hatta yu'rafu annahu qabrun fala yuta'u a daga kabari ta yadda za a iya ganewa tabbas akwai kabari a nan wajen ba za a bata kansa a take ba ƙala muhammad sai muhammad yake cewa wa bihi na akubu da wannan maganar ce za mu ɗauka mai amfani da ita wala nara ayyuza da alama a ma kharaja minhu ba ma gani ya dace a ƙara ƙasar da aka ƙasar da ba daga cikin kabarin aka fitar da ita ba wa nakrahu ayu jassasa sannan muna karhanta a shafi kabari au yu tayyana ko kuma a samu turbaya daga attinu ne attinu shine tabo ko yumbu a samu tabo a dandabe kabari haka tunda tabo yana da danko ai ko to sai a samu tabo sai a dandabe kabari da shi shi ma wannan makaruhi ne au yu ja'ala indahu masjidan ko kuma a sanya masallaci akan kabarin ma'ana bayan an gina kabari sai a zo wajen wajen kabarin sai a gina masallaci ya ce wannan shi ma mana karhanta shi a alaman ko kuma a zo a kafa wata tuta akan kabarin aw yuktaba alaihi ko kuma a zo a yi rubutu a kansa wa yukrahu al-ajuri hakanan ana karhanta sanya jar kasa abinda suke cewa jan gargadi shi ma ana san ana karhanta sanya shi akan kabari aw yubna bihi ko kuma a gina kabarin da shi aw yudkhalahu al-qabr ko kuma a shigar da shi cikin kabarin a zuba shi a cikin kabarin a shimfada shi kama dora mamacin yace duk wannan makaruhi ne amma sai yace wala nara bi rashil ma'i alaihi ba'san amma muna gani babu laifi wajen bayan an gama gina kabari gaba daya ko kuma an gama me da kasa da take kansa to a samu ruwa a yayyafa wannan yayyafa ruwa yake ce muna ganin wannan babu laifi insha Allah ta'ala wa huwa qawlu abu hanifata wannan maganar kuma magana ce da ya samu ta daga malamin sa abu hanifa قلت ما الألباني تي ويدل الحديث وانا حديث ينا شريد دمو بمفهومه تكين أبن دام يفهمت أتكين سا على جواز رفع القبر أبي سهلة لغا كبري بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه تيدا كسد أكفتو daga cikinsa za ta taimaka wajen a ɗaga shi daidai da ya dace da shari'a wa zalika ya kunu nahwa shibirin idan aka yi haka ko zai kasance ne gwargwadon ɗami ɗaya na hannu kamar yadda muka bayani wancan lokaci da muke bayani akan haka malai ci fahimwa muwafiqun lin nass al mutaqaddim fi al mas'ala wannan kuma shine nassin abin da ya dace da nassin da ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta 107 malai ci amma tajsisu amma sumunce kabari fa huwa min al jissi yace asalin kalma at tajsisu an samu da ne daga al jissu abinda ake nufi da aljisu ya ce huwa alkalasu shine alkalasu alkalasu shine aljiru shine kamar jarkas abin nan abin makuba ko abin da yake tsayawa matsayinta ko siminti ko abin da ya kamata kada za a iya abin nan tunda wancan lokaci dai ba su amfani da siminti amma dai a yanzu zaka iya kiransa da aljisu saboda kusan aikin da wancan aljisu din yake shi ma siminti yake yi yanzu wal maradu abinda ake nufi da shi shine at-talyu bihi shine shafe kabari da shi qala fil qamusi ya faɗa a cikin a cikin qamus yace wa amma tajsi wa jassasal ina ana cewa jassasal ina'u ma'ana mala'ahu idan ka ce jassasal ina'u ma'ana ƙwaryar ta cika kenan ana cewa kuma jassasal bina'u ma'ana talahu bil jissi na kace jassasal ina'u an shafe shi da me da siminti ko kuma makuba malai ce wala'alla nahayu wala'alla nahayu nahaya an tajsisi me yiwa ne hanin da aka yi akan shafe shafe kabari da makuba ko da siminti min ajali annahu nau'u zinatin saboda shi sanya siminti a kabari wani nau'i ne na ado da ake yinsa akan kabari kama kala ba'dul mutaqaddimin kamar yadda wani sashi daga cikin malamai magabata suka faɗa wa alaihi malai ce to akan wannan ne fama hukmu tatyinil qabr menene hukuncin kuma sanya tabo akan kabari abin nufi tunda mun ji shari'a ta haramta sanya abin da yake na siminti kuma kuma akan kabari domin shafe shi to za a iya samun tabo ko kasar da aka kwaba ta ya kasance an lullube kabari da shi an lullube kabari da shi saboda kada yi me kada sauran zai zaiwa wannan ya halatta tunda siminti daban shi ita ma kasa daban shi siminti abu ne da zai kasance kamar na ado duk ginin da aka yi shi aka samu siminti aka mai filasta za ga ya ƙara kyau kamar an masa ado ne amma kasa idan aka samu aka dan aka kwaba ta aka dan lullube kabarin da ita haka wannan baya daukar ma'anar ado to malai ce shi ita kasa ya halatta a sa idan akwai bukatar haka to shine abin da yake so ce lil ulama fihi qawlani malamai sun yi zance guda biyu akan haka al awwalu na farko suka ce al karahatu ko da kasar ma ita kanta a kwaba ta asa makaruhi ne nassa alaihi al imam muhammad fi ma naqaltuhu anifan al imam ahmad al imam muhammad yayi nassi akan haka cikin abin da muka tsuro daza-dazan nan daga gare shi magana da muka faɗa muka ce ɗalibin abu hanifa ya faɗa ita ma laike ishara zuwa gare ta wal karahatu عنده للتحريم إذا أطلقت سوكو malamai magabata musamman malaman mazhabin Abu Hanifa idan suka ce makaruhi ne abu to abin da suke nufi haramun ne idan suka saki kalmar kawai ma'ana duk inda kaji malaman Hanafiya sun ce abu kaza makaruhi ne inda ita kadai kalmar suka kawo to abin da suke nufi haramun ne saboda wata ka'ida ce da malaman farko suke da ita galibi ba sa so su kira abu haramun kai tsaye me dalili suka ce saboda suna jin tsoron fadawa cikin fadin Allah madaukakin sarki wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhiba suka ce suna jin tsoron kada su fada cikin wannan nasi Allah yana cewa kada ku rinka kokarin kirkiro magana cikin abin da harshen ku yake siffanta muku kuna cewa wannan abin kaza haramun ne wannan abin kaza halak ne dan kawai ku kirkariya ku jingina wa Allah madaukakin sarki to sai suke ce duk abin da za su faɗa suna hitirazin su kokari su tace shi su ga kai tsaye ba su haramta shi ba sai sun samu wani nassi mai karfi a kansa to shi sa galibi idan suka ce makaruhi abin da suke nufi haramun ne ina fata mun fahimta to malaman abuwa ni mazhabin abuwa ni fa galibi idan suka ce abu kaza makaruhi ne abin da suke nufi haramun ne to kamar yadda muka ji anan wajen abin da yake nufi da karaha shine haramci malai cewa bil karahati qala abu hafsin min al hanabila haka nan mun samu daga abu hafsin shi ma ya karhanta sanya koda tabo din ne akan kabari shi kuma malami ne na mazabar hanabila kama fil insaf kamar da yazo a cikin littafin al insaf wal akhir daya magana kuma annahu la ba'sa bi wasu malami suka ce in dai kasa ce to babu laifi a kwaba kasa a lulluba ta akan kabari wannan babu wani abu dalili ko shine abinda ake so dai ko daushe kabari ya kasance a yi mai a iya gane shi da sauran ƙasa idan ka zo wucewa ka gane nan kabari ne nan kuma ƙasa ce aka iya taka ka wuce to wani lokaci idan ƙasar wajen ba ta da danko sosai kabar yakan zai an kali ƙasar ta rinka tafiya har ya kasance wajen yana ƙoƙarin mai haɗewa da ƙasar to idan aka samu wannan ƙasar aka ɗan jiƙa ta da ruwa aka ɗan lallaɓe ta idan ta bushe sai ta kame jikinta sai kasance kabarin zai daɗe ba tare da yayi mai ba ya zai ba ina fata an fahimci hikimar to wannan hikima shi wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi inda kasa ce amma duk abin da zai fa'idantar da wani ado a sumunce waje a lailaye shi irin wannan to baya halatta wasu malamai suka ce babu laifi hakahu abu dawuda an al-imam ahmad al-imam abu dawuda ya kaito wannan magana daga imam ahmad waje zama bihi fil insab imam ahmad ya yanke ya yanke magana da cewa ya halatta ayi babu lafi a cikin littafin insaf wa hakahu tirmizi imam tirmizi ya kaito wannan magana an al-imam shafi'i daga imam shafi'i qala an-nawawi aqibahu imam an-nawawi ya faɗa bayan ya kawo wannan maganar yace wa lam yata'arrab jumhurul ashabi lahu malaman mazabar shafi'iya ba su bujirar da wata magana da take nuna halacci ko haramci akan wannan magana ba sai dai fasahihu abin da yake ingantacce annahu la karahata fihi ba makaruhi bane sanya kasa a dandabe kabari da shi kama nassa alaihi kama yadda imam shafi'i nassi akan haka walam yarid fihi nahyu hanin da yazo bai zo akan sanya kasa ba yazo ne akan sanya me siminti ko makuba ko abin da ya kama da haka qultu mala albani yace ولعل الصواب التفصيل على نحو على نحو ما ياتي wale ce mai yiwa abin da zai fi zama daidai shine a rarraba maganar kada a barta kai tsaye a dunkule wasu sun ce halaka ne za a iya wasu sun ce makaruhi ne kada a yi to menene daidai a ciki to shine malai ce mai yiwa abin da zamu dauka a ciki shine sai a sai a yi tafsili sai a rarraba maganar sai a ce in kana al maqsud min at tatyini al muhafaza ala al qabr wa baqa'ihi marfu'an idan abin da ya sa aka yi wa kabari wannan sanya masa wannan kasar an yi masa ne domin a kiyaye shi da kuma wanzuwarsa marfu'an a ɗage kada ya saje da ƙasa qaddara ma su maha bihi shar'u gwargwadon yadda shari'a ta ba da dama za a iya ɗaga shi wa Allah tansifuhu riyah kada kuma ƙasa iska ta zo ta ɗauke shi ya kasance duk ƙasa wajen ta tafi kamar wajen babu komai sannan wala tuba'firuhu al'amfar kada kuma ruwa ya zo ya zaizaye wajen idan ya kasance wannan shine dalili fa huwa ja'izun biduni shakkin to wannan ya halatta ba tare da shakka ba li'annahu yuhaqqiqu ghayata mashru'a saboda hakan zai tabbatar da wani nufi wata manufa ta shari'a shine mai barin ka barin a dage ba tare da ya saje da ƙasa ba wala'alla hadha huwa huwa wajhu man qala min al-hanabila malaci mai wannan shine ma abinda wasu daga cikin malaman hanabila suka dogara da shi suka ce annahu yustahabbu hakan ma mustahabbi ne wa in kana al-maqsud idan kuma ya kasance manufar da yasa aka sanya wa kabari wannan kasa shine azzinatu yin ado wa nahwi ko makamantansa malai ce la fa'ida tafihi to wannan mimma la fa'ida tafihi yana daga cikin abin da ma shi da fa'ida fala yajuzu li annahu muhdathu baya halatta saboda me saboda kirkirarren abu ne asali ba a san shi a cikin addini ba abinda dai malai yake so ya gaya mana shine a idan aka gina kabari ko kuma idan aka mai da mutum a cikin kabari aka sanya shi ƙasar da aka fito da ita daga cikin kabari ita kaɗai ake so a mai da ita to idan ya kasance ana tunanin kabarin zai iya zaizayewa ya lalace ta yadda zai iya sajewa da ƙasa wasu daga cikin malamai suna gani babu laifi a samu ƙasa ko taɓo wanda yake kwaɓaɓɓe ya haɗe jikinsa da ƙasa a dandaɓe kabarin ta yadda idan ya bushe zai haɗe jikinsa ba zai ƙasa ba iska ba ta iya ɗauke wannan ƙasar da take kansa ya tafi da ita ba wasu daga cikin malamai suna gani idan aka haka babu laifi wasu kuma duk da haka suna gani cewa a bashi a yadda yake ɗan kawai shine abin da yafi shine daidai to amma idan aka samu wancan manufar ba matsala amma dai duk abin da muka fita da shi a cikin wannan bayani na malam shine mutum ya sanya siminti akan kabari ko kuma tayil ko abin da zai tsaya akan matsayinsu wannan bai halatta ba ina fata fahimta to wannan shine zance kai tsaye da zamu iya dauka kuma ina ganin anan zamu dakata insha Allah ta'ala a sati mai zamu tashi abin da ya shafi rubutu akan kabari shi kuma menene abin da malamai suka faɗa akan sa Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته